بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من كره أن يمل الناس babin da ya zo na bayanin malaman da suke ganin bai dace ba a sa mutane su kosa almajirai suna da nishaɗin karatu a yi musu kaɗan su jikar a yi ta yi kuma har su zo hankalinsu ya fita cikin karatu saboda kowa yana da bukatun da ke gabansa ko addinin musulunci farko da ya zo tukunna ma bai ɗora ma ta kalifanci ba sai da ya kula da bukatunka tun daga ran da aka haifi mutum yake cin arzikin allah madaukin sarki yana cikin cikin mahaifiyarsa hanya ɗaya kaɗai yake cin abinci ran da aka haife shi an yanke wannan hanyar sai Allah ya buɗa masa hanyoyi guda biyu ya sha wannan nono ya sha wannan nono har zuwa a yaye shi ana raba shi da wannan hanyoyi guda biyu sai Allah ya buɗa masa abin hanyoyin abinci da yawa iri iri to haka Allah ya kyale shi ya ci wannan ya sha wannan yayi abin da yake so sai ran da ya kai ya balaga ya kai lokacin da zai iya haifan kamar shi za ce to daga yau an ɗora ma ta kalifanci daga yau sallah ba sai kaga dama ba azumi ba sai kaga dama ba komai ba sai kaga dama ba ya zama wajibi a kanka amma sai da shekara nawa yana cin arzikin Allah kafin Allah ya zo ya dora masa nauyi sai da ya balaga shekara nawa daki balaga shekara nawa yaki balaga sai da dai mutum ya balaga tukun aka dora masa nauyin shari'ar musulunci kafin ya balaga yana cin arzikin Allah Allah bai dora masa nauyi ba an fahimta قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لا تمل الناس kada ku bar mutane su kosa su gaji saboda kuna musu wa'azi ko kuna karantar da su ku bar kowa ya gaji ya rasa me zai kama an fahimta kada ku bar su kaji da karatun da kuke son ku yi musu da nasihohin da kuke son ku yi musu da wa'azin da kuke son ku yi musu she a takaita a rinka yin abu a hankali abinda ake so ku haɗu akan kuna son ku cire su cikin wahala ba ku fi kowa rikicewa wannan ya raddi wannan ya raddi wannan ya raddi wannan ya raddi ba ba abin da ake bukata ba kenan yanzu ko قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث عن كردوس أو كردوس أنا عبد الله رضي الله عنه قال يتي عن كربور عبد الله مسعود الله يكرم سيداتي إن للقلوب لنشاطا وإقبالا يتي تبا زكاتا نادا suna da kazar-kazar da nashati da fuskanto alkhairi wa inna laha tauliyatan wa idbaran kuma zuciyar yadda take fuskantowa akan ta gaji take juyawa in ta bada baya kuma ba abin da za ka yi mata ta dawo fa haddithun nasa bima aqbalu alaikum ku yi ma mutane ku karantar da mutane gwargwadon yadda suka fuskanto ku suna son su shaurare ku su ji sai ku yi musu in kuka kamar sun kosa wannan na gengeri wannan yana so ya tashi wannan ya bar kaza ka zan shi hanya ku shi kenan aka ce sai kuma a tashi قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال سمعت الحسن يقول كان يقال حدث القوم ما أقبلوا عليك كي مسكراتو ما تكنسن فسكنتو كسنزو سجكراتو بوجوههم فإذا التفتوا إن سكجويا فعلم أن لهم حاجات يعني أكار حق ما سكراتو ما in suka zo kai musu in kaga kuma hankalin su ya koma wani wuri duk suna da bukatu kowa na da bukatarsa wani ya zo zai wuce ne ya ajiye vespa din shi za gyara ko motar shi ana mishi bagalaiza ya ji kiran sallah ko ya ji ana karatu ya ce ba bari ya zo ya ji dukar a tsawaita har a bata mishi lokacin shi an fahimta ya ce san cewa mutane suna da bukatunsu har me yace inna min mi'immati fiqhi ar-rajuli sai yace me abu biyu eh kasarul khutba je ba mun karanta khutbar Umar Abdul Aziz ba ka karanta khutbar Usman ibn Affan khutbar Abubakar khutbar Nana Aisha har yanzu ana kowa na son ya nuna ya isa ne yasa aje ayi ta bincike a rubuta shafi uku shafi hudu a zo ana karanta amma khutba ana son ka fada ma mutane sakon da kake son ka fada musu shine abin da ake so kenan ka fada musu sakon da ake so a fada musu shikenan amma a shiga nan a fita nan a shiga nan kafin ka kai karshe an manta farkon abin da ka fada to me gina aka yi babu mallam yara kitabatal ilmi alhadis da babin da ke bayanin farkon al'amari waɗansu malamai ba sa ganin cewa za a rubuta hadisi ba a rubuta sai dai ka haddace قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce, La taktubu anni shay'an illa al-Qur'ana, kada ku rubuta komai sai al-Qur'ani, faman kataba anni shay'an ghairar al-Qur'an falyamhu. Duk wanda ya rubuta wani abu matukan ba al-Qur'ani ba ne ya goge ya shafe shi. Al-Qur'ani kaɗai za a bari, saboda nan farkon lokaci ne in aka hada wannan aka hada wannan sai a zo a shigar da abin da ba al-Qur'ani ba cikin al-Qur'ani. قال أخبرنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتبوا عنه sunne mi izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ta rubuta abin da yake fada falam ya azallahu bai ba su izini ba farkon al'amarin kenan qala akhbarana bishr bin al-hakami عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه كان يقول شعبي نفرت ويا شباك أرد عليك يعني الحديث ما يتامى حديث أن نكرت الدكي ما أردت أن يرد علي حديث قد yace ni ban taba yabbar malami ya karantar da ni kuma ya sake maimaita ba yana faɗa na haddace shi kenan magana ta kare قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت مالك بن أنس يقول يتي ناجي إمام مالك بن أنس رضي الله عنه يتي ينا فدرتي و جاء الزهري بحديث يتي إمام الزهري يهزود وانا حديثي فلقيته في بعض الطريق سنحدد الشيء هنيا فأخذت بلجامه kaga ladabi imamu zuhuri malamin sa ne da ya hadu da shi zai tambaye shi magana sai ya rike linzamin daukin linzamin abar hawar wanne yana nuna mai kenan yana neman ladabi da girmamawa an fahimta fakultu sai na ce ya aba bakirin a id alayya alhadisa allazi haddathana bihi kamar mai tamin hadisin da kai mana din nan mana qala sai ya tambaye shi ce wa tasta'idul hadis kai kana bar a maimaita maka hadisi kai kana maimaitawa ko kai ana maimaita ma qala qultu wa ma kunta tasta'idu alhadis yace ba ka kasance ba ka son a maida maka hadisi a maimaita maka qala la qultu wa la taktubu qala la wa ma kunta tasta'idu alhadis ba ka son a maimaita hadisi qala la yace a a qultu wa ma wa la taktubu ba ka rubutawa qala la yace haka ba na rubutawa to shi yasa sai mamaki da Imam Malik yace a maimaita mishi shi Imam Zuhri qala akhbarana Muhammad ibn Kathir an al-Auza'i qala kana qatadatu yakrahu al-kitaba qatada ibn Du'ama as-Suddusi al-Akma baya gani fa idza sami'a waq al-kitaba ankarahu wal tamasahu bi yadihi in ya ji littafi ya faɗi sai ya fushi da haka ya bai dace ba amma sai sa hannu ya lalabo sai ya ɗauka qala akhbarana abu al-mughira qala kana al-auza'i yakrahu imam al-auza'i shi ma baya so yana ya karhanta a rubuta ilimi qala akhbarana muhammad bin yusuf an sufyana an mansur أن إبراهيم كان يكره الكتاب يعني العلم شما بايا سن أربطا علمي ما أنا أحدد شيء كينا كو؟ قال أخبرنا يوسف ابن موسى قال أنبأنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ابن سيرين يتي لو كنت متخذا كتابا دازا ربط أبوان إلمي حديثي لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لا لازم أربط وسيكم من الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عون قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم نجا حماد ينا ربط ينا ربط حديث وجه إبراهيم فقال له إبراهيم سي إبراهيم ما لم يشيء ألم أنهك ban hana ka rubutawa ba kala inna ma hiya atrafun yace ai ba wannan bane farko farkon hadisai ne nake nake fa farko wannan hadisin ka atraf kenan aka ce atraf wannan innamal a'malu bin niyyat suka ce innamal a'malu sai ka bari ko bin niyyat ba sai ka kawo duka ba buniyal islamu ala ba haka za ka kawo shine ake su ake ce ma atraf قال أخبرنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال لي عبيدة لا تخلدن بي كتابا kada ka rubuta kada ka rubuta abinda nake faɗa maka don ya dawwama a cikin a rubuce ba na son haka qala akhbarana sa'id ibn amir an hisham qala ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته بان تبا ربط وانا بور مهلا شي حديث الأعماق حديث الأعماق سوني yace da na haddace sai na share la taqumu as-sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maq ba za a tashi alkiyama ba shi ruma sun sauka al'ama ka wajeje ne a cikin kasan sha قال أخبرنا مروان بن محمد قال سميت سعيد بن عبد العزيز يقول ما قت ما كتبت حديثا قد يشي بن تبر بتحديثي بن أبن ذن كرنت حدث شنكي قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شوبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قدت قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه لا تنبي أبيدا يباني فاتا قلتم فاتا zai rubutu a kai lokacin ai ba takardu ko suna rubuta kan kome suka samu rubuta suke faƙala ya ibrahim la tukhallidanna anni kitaban ya kai ibrahim kada ka rubuta abin da nake fada ma don karatun ya dawwama la tukhallidanna anni kitaban قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة مثله قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان قال يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن سليمان بن عتيق عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس ما يصنع أنا ربط حديث أتكين تكدو ويقول يشبه بالمصاحف أنا كمن تاشد القرآن كينا قال يحيى ووجدت في كتابي في كتابي عن زياد الكاتب عن ابي معشر فاكتب كيف شئت كربت عندك قداما قال اخبرنا محمد بن يوسف وعبيد الله عن سفيان عن نومان بن قيس أن أبي أن عبيدة دعا بكتبه عبيدة يتي دل التافنس أكاو وانده رورو بتالوكا fama haha inda mauti da ya kusa mutuwa sai kawo ya goge ya shafi duk wa qala inni akhafu an yaliha qaumun la yad'unaha fi mawadi'iha yace ina tsoron kada bayana wa'ansu su zo su gaji wa'annan littafai ba san darajar su ba ba sa mutunta su ba za su ajiye su inda suka dace ba ba za su girmama littafan ba قال أخبرنا الحكم ابن المبارك وزكريا بن عدي عن عبد الواحد ابن زياد عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يكتب العلم في كراريس الكراريس جمع كراس أو كراس قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال ما زال هذا العلم عزيزا wannan ilimin ya bai gushe ba yana da yana da mutunci da ɗaukaka ana girmama shi ya talaqahu rijalu manyan malamai ke haddace shi su je su ɗauko wajen malamai hatta waqa'a fi suhufi fahamalahu aw dakhala fihi ghayru ahlihi lokacin ba mai zuwa wajen ilimi sai wanda zai iya haddace to lokacin ilimi na da daraja to da aka zo ana rubutawa rubutu yayi yawa wannan je ya bada kudi ya karba wannan je kaza ya karba to sai aka zo sai aka zubar da mutuncin ilimi an fahimta dama ya ce mun karanta wancan sati ko wancan saman ya ce ai ilimi wanda ke mai hankali da ibada abu biyu su ne sharaɗin yin ilimi ga hankali ga kuma ibada wani yana da hankali ba shi da ibada sai ce ko na yi ba zan samu ba don sai mai hankali yana da ibada ba shi da hankali sai ce ai sai mai ibada ai sai ce sai mai hankali to ya ce ina jin tsoron lokaci zai zo waɗanda mutum zai zo ba hankalin ba ibadan kuma ya je ya ɗauki ilimin ya zama malamin yana ta bugawa cikin kaza yana ta bugawa cikin kaza kullum kaza ka je wannan kawo hadisi ya zama kaman abin wasa ba haka bane ba a faɗa yadda ya dace da inda bai dace ba a fassara da hausa da turanci da menene da menene duk baki ɗaya ya zama kamar abin wasa in ka duba kaza in ka karanta kaza in ka bude kaza duk za ka gani komai da komai za ka gani قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح أليس كذلك أخبرنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يونس قال كان الحسن يكتب ويكتب حسن ينا ربطا وكما ينا بعد إذن أربطا ينا ساعة أربطا وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب ابن سيرين بايا ربطا وكما بايا بعد إذن أربطا بزيسا أربطا با. قال أخبرنا يزيد قال أنبانا على عوام عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أنا أن عند ناس kitaban yi ujabuna bihi an fada ma Abdullahi dan Mas'udin wa'ansu mutane suna da littafi ana son littafin ana yana musu kyau yana ana yi ujabuna bihi littafin na burge mutane falam yazal bihim hatta atahu bihi ya masa ya masa a kawo littafin an gani wani irin littafi ne a kawo abinan ya binan har sai da aka kawo masa littafin hatta atahu bihi famahahu sai goge littafin duk abin da ke ciki ya wanke shi shafi ثم قال سعد نسيتي إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم abin da ya halakar da na farko gabanin sun bar littafin Allah Ubangiji su suka je suka dogara kan littattafan malamansu to shi ne sabbaba musu halaka fahimta? in ya zama na littafin Allah alkur'ani littafin Allah attaura linjila menene malamai suna fassara malamai suna ne ne wa'yan suka je sai suka bar asalin littafin Allah din sai suka dogara akan littafin malamansu ibn mas'ud ya ce abin da ya halakar da su ke an fahimta to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya ce buniyal islam arkanul islam buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah ila akhirih ya kawo abubuwa duk baki ɗaya to sa'an nan sai tafiya ta yi tafiya aka zo aka manta da wannan ba don kana faɗa ba hankalinka ciki kafi ganin mutum kafi ganin muhimmancin abin da aka dora ka kai fadan da kake fa ba shi da amfani ba fadan da kake ba shi da amfani don ka karanta ka san abin da kake faɗa ka yi aiki da shi in ba ka wadace innam kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku alihatina li shairin li shairin majnun sun san ma'ana abin da ke indan su faɗi la ilaha illa allah kawai ne ba hankalin ciki ba aiki da aida sun fada sun tsira ba haka bane ba sun san kana fadar cewa la ilaha illallah din ka daura kanka kenan sai ka rabu da kaza sai ka rabu da kaza sai ka rabu da kaza an fahimta قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة اكتب اكتب ما اسمع منك تجي ما مالا عبيدة إن ربط أبن لك يجي أوجنك قال لا يجي آآ قلت فإن وجدت كتابا أقرأه يجي إن سامون لتافي زن يكرنتاوا قال لا يجي آآ ما سنة نيكي نندسين سيني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ألا تكتبنا تك ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ mu ba ma iya haddacewa ba za ka ba mu izini mu rubuta ba ba za ka samu rubuta ba faƙala la ya ce a'a inna lan nukattibakum walan naj'alahu qur'ana ba za mu ba ku izini ku rubuta ba za mu sa ya zama kamar alqur'ani ba ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثي وجمك كما يدمو مك حدثي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wannan lokacin rayuwa tana tafiya kenan akan kokolo ba ta da matsaloli ba ta da matsala da an karanta za ta zauna eh kun ji sahabbai karshe karshen al'amarin su suka ce mun karanta shi anan suka ce da in muna sallah ina muke kallo ƙasa saboda tsananin nutsuwa to matsala ta zo ta dawo ya ce suka ce yanzu ina suke kallo gabansu suke kallo tafiya ta tafiya suka zo ina kake kallo kana allahu akbar sai ganka cikin kasuwa sai ganka bakin hanya sai ganka cikin siminti sai ganka gidan bulo sai har ka sallame assalamu alaikum assalamu alaikum Allah kadai san abin da ka samu cikin wannan sallar قال حدثنا محمد بن كثير عن العوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتب ولا يكتب ولا يكتب أبو هريرة بايا ربطو كما بايا سوا أربطا كما بايا بعد إذني أربطا قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن أبي موسى عن حميد ابن هلال عن أبي بردة أنه كان يكتب حديثا حديث أبيه أبي برد يكسن شينا ربط حديثا ما هي فنسا فرآه أبو موسى فمحاه سي أبو موسى الأشعري يغني سي شاري دوكا سي غوغي يوين كيكينا كو قال أخبرنا الوليد ابن شجاع قال حدثني قريش ابن أنس قال قال لي ابن عون والله ما كتبت حديث ما كتبت حديثا قد ce ban taba rubuta hadisi ba to ya kake haddacewa yake qala wa qala ibn sirina la wallahi ma katabtu hadithan qad shi ma haka ya faɗa qala ibn aun qala ibn sirina an zaid ibn thabit radiyallahu anhu aradani marwan ibn al-hakam yace marwan dan hakam yana ya nema وهو أمير على المدينة يعني ما وجينا أن أكتبه شيئا يعني ما وجينا نربطها مسا وانا أبكونا باش إذني ربطة وانا أبكونا سأربطة قال فلم أفعل سينكيا قال فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره da ya haka sai sa labule kariya tsakanin gidan shi da wajen zaman shi kenan ko? wa da baqiyati darihi to da muka zauna inda baya gani mutum da sa labule yana muna hadisin shi muna rubutawa sai muna rubutawa sai kuma muka ce to ai mun ci amanan sa kenan bai ba mu izini ba sa mun sata muna rubutawa wannan yayi daidai kenan قال فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع فأقبل مروان على أصحابه فقال سي مروان يجويتي ما أرانا إلا قد خلناه يجي إنا قلن دي منش أمانا سمي مسخا إنش ثم أقبل علي قال قلت وما ذاك قال ما أرانا إلا قد خلناك سيزو سي لا في يعني ce wallahi muna ganin dai mun ci amananka mun yi maka khiyana qala qultu wa ma zaka sai ce to me ya faru qala inna amara inna amarna rajulan yaqulu khalfa hadha as-sitr fayaktubu ma tufti haula'i wa ma taqulu ai mu mun sa wani yana zaune bayan labulan nan yana rubuta fata wanda kake bayarwa abubuwan da kake faɗa mu muka sa shi yayi ba da izinin ka ba kuma ka hana يتي مهمة خيانة قال أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم إن سالما أتم منك حديثا أي سالم يافيك يا حديثي تك حديثي قال إن سالما كان يكتب yace ai shi rubutawa yake ni kuma haddacewa nake wanda ya haddace ya rubuta da wanda ya haddace kada ai ba ɗaya suke ba ko qala akhbarana al-walid ibn hisham qala haddathana al-harith ibn yazid al-himsi an amr bin qais qala wafadtu ma abi ila yazid bin abi muawiya bi huwarin na taho ni da mahaifina zuwa yazid dan muawiya da huwarin sunan waje ne inda ake ce mai huwarin qaryatun kanat al'abudi 56 kilan min tadmur cikin min himas cikin kasan suriya ne kasan sham hina tufiya muawiya lokacin da muawiya ya rasu shi muka zo wajen dan shi mu yi mishi mubarak mu mishi Allah sanya alheri mu yi mishi murna zai zama khalifa kenan radiyallahu anhu nu'azzihi wa nuhannihi bil khilafa fa idza rajulun fi masjidiha yaqulu ألا إن من أشراط الساعة أن يرفع, أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار يتي ألا ينا تكين ألا مؤمن تاشن القيامة كغا أن أوكا كسكنتتو الظالمي مرسى متنشي مرسى الديني أتغاسو أكسكنتت دا ماسو متنشي ماسو الديني يتي ينا تكين ألا مؤمن تاشن القيامة ألا إن من أشراط الساعة an yazhara alqawlu wa yahzunu al'amalu yace yana cikin alamomin tashin kiyama a bayyana zantuttuka maganganu aiki kuma ya ɓoye mana magana tafi a surutun yafi yawa da aiki ala inna min ashrati sa'a an an tutlat an tutla almasnatu fala yujadu man yughayyiruha qila lahu wa ma masnatu قال ما استكتب من كتاب غير القرآن yace za zo ana ta karanta abubuwan da ake cin masnat yace menene masnat yace littafin da za ta karantawa a manta da alqur'ani a bar alqur'ani fa alaikum bil qur'ani yace ku shi ku riki alqur'ani gam haka ba wasa huditum bihi fihi huditum cikin alqur'ani shirya aka shirya da ku shirya ku take wa bihi tujzauna da shi kuma za a saka muku wa anhu tus'aluna shi za a tambayi ku ranar tashin alkiyama guda nawa ya fada fihi huditum cikin alkur'ani aka shirar da ku hudan lil alamin wa bihi tujzauna da shi za a saka muku sakayya wa anhu tus'aluna shi za a tambaye ku ranar tashin alkiyama falam adri man ar-rajul yace ban san wani mutum ne wannan ba فحدثت هذا الحديث بعد ذلك بحمصة bayan haka sai na yi wannan hadisi a kasan himsa cikin kasan sham kenan faƙala li rajulun min alƙawmi awa ma ta'rifuhu baka san wanda ya faɗi wannan magana ba qultu la nace a a qala zalika abdullah ibn amr radiyallahu anhuma abdullah ibn amr ibn al-as kenan qala akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus qala haddathana abu zubayd qala haddathana husayn عن مرة الهمداني همداني قال جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام أبو هرة الكندي يا كاوان للتافي دقا الشام تكدوها كما ملزمة تكدوني نا التوراة فحمله سيكاو فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيميك مع عبد الله بن مسعود فنظر فيه سيكليك للتافن فدعا بطست يتي أكاو تاسع دروا ثم دعا بماء يتي أكاو روا فمرسه فيه sai ya jika ya ɗebi ruwan ya mamma ya jijjika littafi sai ya goge duk abin da ke ciki wa qala sa'annan sai ce inna ma halaka man kana qablakum bittiba'ihim alkutuba wa tarkihim kitabahum yace abin da ya halakar da na farko kenan sun bar ainihin littafin Allah da aka sauka musu suka yi riko da littafai da su suka rubuta ko قال حسين فقال مرة أما إنه لو كان من القرآن أو من السنة لم يمهو yace ai wannan littafin da daga alkur'ani ne ko sunna ba za a goge shi ba shafe shi ba walakin kana min kutubi ahlul kitabi yace yana cikin littafan ahlul kitab ahlul kitab din nan littafan su fa daga Allah aka sau at-taura da injila daga ina suke daga Allah aka saukar da su amma tun da lokacin su ya wuce baka isa ka ɗauki wani abu a ciki ga alkur'ani ba za mu zo mu ji abin da manzon Allah ya faɗa insha Allah an fahimta قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن يحيى بن جعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب an kawo manzo Allah allon kafa da kashi kenan an rubutu da kan komai suna rubutu ne ai faqala sai manzo Allah ce kafa bi qaumin dalalan an yarghabu amma jaa bihi nabiyuhum ila ma jaa bihi nabiyyu nabiyyun ghayru nabiyyihim yace ya isa mutane bata su shagala da wani abin da wani annabi ya kawo ba annabi su ba su bar abin da annabi sai taho da shi annabi da annabi kenan fa annabi da annabi wani annabin da ba annabin ku ba ya kawo sai kuka bar abin da annabin ku ya kawo ka dauki wannan yace ya ishe ku bata balle ga wanda ba annabi ba aw kitabun ghairu kitabihim ko littafin da ba littafin da aka saukan musu ba at-taura daga daga ina yake injila daga wa yake ki wallahi ka dauke shi kai aiki da shi kamar alqur'ani ka bata ka halaka فأنزل الله عز وجل سي الله يسوكر آية أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم به ودات الدسوبة بإشي سبة نسوك من سوك مسود القرآن أنا كرنت مسوبة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أنا فهمت وأنا ما غنوا كيف annabi ne annabi Musa ba annabi Allah ba manzo Allah bane annabi Isa ba annabi ba haka ba ba manzo Allah bane ba littafan da suka taho da su daga ina suka taho da su daga Allah to amma lokacin su ya wuce duk wanda ya bar alqur'ani ya dauki wani abu a ciki ya bata haka manzo Allah suka yi shi da sayyidina Umar da aka zo zo Khaybar to kasan Yahudawa ne sayyidina Umar ya tsinci wani milzama ɗaya littafi takaddu ne haka na at-taura wani suka ce zuwa aka yi aka ba shi ya zo yana karantawa wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai manzon Allah ran shi ɓaci sai na bakar ce kai umar ba ga abin nan ce wallahi sai sai manzon Allah ya ce alam atikum biha bai za a naqiya wallahi law kana Musa hayyan ma wasi ahul lattibai wallahi da annabi Musa zai rayu yau wallahi ba zai tsira wajen Allah ba sai ya bi ni da annabi Isa zai rayu yau da kakansa ma annabi Ibrahim zai rayu yau wallahi ba zai tsira wajen Allah ba sai ya bi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallama inna ma ana hazzukum min al-anbiya'i ni ne tsagon ragon tsagin rabon ni ne tsagon rabon ku na annabawa kuma ku ne rabona na al'ummomi me hada ku da wannan abin tare da cewa ba manzanni ne na Allah abinda suka taho da shi daga a zamanin su shine zaka riko ka shiga aljanna ka tsira wajen Allah to yau ba wannan bane an fahimta to shi yasa duk abin da ba Allah ne ya faɗi ba ne ba sunna ba ne sai dai zamo sharhi nasu amma waɗansu shirya littafan su kakaf su shirya ibada addinai iri-iri su zo saka ka zo ka shagala kana ta haddacewa kana ta komai da komai ka ɓata lokacinka ka ɓata rayuwanka alkur'ani za ka shagala da shi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شوبة عن الأشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال مشورة ونما قرن سوسي رأيت مع رجل صحيفة فيها ما قور متنا كده تكدى للتافي أتكي وانا للتافي أبنك يتري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقلت له أنسخنيها كربتا من ون الأبن فكأنه بخل بها سيروا يكربتا من ثم وعدني أن يؤتينيها سمع الكوري زيباني فأتيت عبد الله رضي الله عنه سنزوج عبد الله دم مسؤول الله يكرم سيدا فإذا هي بين يديه فقال سيقا ونن قبان عبد الله دم مسؤول شيا سامو شيء شيء إنما في هذا الكتاب بدعة wannan abin da ke cikin wannan littafi bid'a ce wa fitnatun wa dalalatun me ke ciki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk cikin rayuwar addinin musulunci ga nuna min abin da ya fi wannan girma to me yasa ya ce fitina ne da bata da dalala وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشياء هذا إرن وأنم دمك من جنسو إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم و... وأشربتها قلوبهم فأعزم فأعزم على كل امرئ يعلم مكان كتاب إلا دل عليه yace ai wannan abin da zo suka yi kenan ana karancewa ana haddacewa ana karantawa ana menene da menene yace na na yi mutum magiya duk inda ya san irin wayannan takardun ya nuna mana wa uqsimu billahi qala shuba fa aqsama billahi sai rantsuwa yace qala ahsabuhu aqsama law annaha zukirat lahu bidair lihindi نراه يعني مكانا بالكوفة بعيدا لآتينه ولو, ولو مشيا yace wallahi da na san inda zan ga irin waɗannan takardun ko da kasan indiya ne ko kasan komen nesa waje da na je da kar da kafa in je tattara waɗannan duk baki ɗaya na kona su abin da ya ɓatar da su ke abin da ke cikin takardun abin da aka rubuta ne subhanallah muna cikin alkur'ani fa subhanallah hina tumsuna ko walhamdulillah wala ilaha illallah amma ina suka samu waye rubuta ya aka yi aka dauke hankalin su daga wani wurin suka dauko ba cikin wannan ba to duk abinda wanda zai zo ya karantar da kai in ba manzon Allah bane ya kama sanadi haddasa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk abinda ya baka komen kankanta su shikenan ilimi kenan amma ya ɗauko abubuwa ya tattara ya har haɗa su ya zo ya ce gashi ka bautata ma Allah da shi ba da izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to kaje ce inna ma hiya fitnatun wa bid'atun wa dalalatun inna ma hiya inna ma fi hadha alkitab bid'atun wa fitnatun wa dalalatun وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشباه هذا abin da ya halakar da wanda su gabace irin wannan da makamantansu abla da masu bai san wayannan kalmomi bane ba to wani tsara su ya kawo ba ta hanyar manzon Allah ba san ta ce ma ai to me ke ciki ai kaza ne ba istighfari ba salati ba wai kawo قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد الملك بن أمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة ya ce banu isra'ila su rubuta littafi sai suka bi wannan littafi shi suka bar attaura قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن أبي المغيرة عن إفاق الم... عن إفاق المحاربي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينتلقون فيكتبونه وإن سمتاني سنة جمع غناتا سألنا سيسجي سربتا وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله عز وجل بانا حلتا مكوا يربط وانا أبو سيل التافن الله zamanin su abdullahi dan mas'ud kenan lokacin da dimi rayuwa na addinin musulunci da dimi dimin sa ba a ba dau lokaci ba eh abdullahi dan mas'ud yana cikin masu tsanani a cikin aqida za gara cikin tauhidi yana ce kaza kaza wa lam yurakhis ibn mas'ud wa lam yurakhis ibn mas'ud haka zaka ji wani yayi sassauci amma ibn mas'ud bai yadda ba قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان يتبن تبرو تبكين تولا أكم مكر تولا أكم تكدابا بأتبكر تدني فمن شيء أمي ميتابا إتن كراتون ناشقا شيء زونا an ga gwagwarmayan malaman da suka ce kar a rubuta ko sai ce babu marra kasa fi kitabatil ilm to wayansu malamai kuma suka ce sun yi sassauci a rubuta za a iya rubutawa an fahimta yanzu ba ya yiwa sai da rubutawa din da littafan shi ba karanta littafin ma saboda mana al'amura su yi ma mutane yawa dan adam ya shagala da yawa ba shi da daman hadda ɗauka ya karanta ma abu zai zo yana so ya gagare shi saboda ya ɗaukan makansa abin da ya fi ƙarfin shi ya ɗaukan makansa abin da ya fi ƙarfin shi ina ma'ana ya ɗaukan makansa abin da ya fi ƙarfin shi ya tashi cikin rayuwa sai ya ga rayuwa duk abin da zai bukata Allah ya sauwake mishi ya ɗauke mishi nauyin bukatarsa duk abin da kake bukata Allah ya ɗauke maka nauyin abin da Allah ke so ka yi ibada ka yi ibada duk abin da ɗan adam zai yi bakake ne ko farare ne ko tura ne ko menene kwakwalwarsu suke amfani da shi duk abin da za su yi ɗin nan ba abin da suka kirkiro duk abin da za su kera cikin abin da Allah ya halitta ne za su ɗebo kasa ne karfe ne ko menene shi ne sarrafawa za su yi to kai sai Allah ya ɗauke maka komai a cikin rayuwa ya ce na halitta duk abin da ke duniya na halitta maka ne ka more shi ka ji daɗi ka yi amfani ka ɗauki kuɗinka ka je ka sau kaza ko akuya ko rago da kuɗinka da jini da rai ka ce bismillahi allahu akbar ka yanka ka zubar da jini ba wanda zai ce zai ma kisa shi ko za a ce wannan dabban ta gama rayuwa abin da yasa aka halicce ta kenan ta gama yau za ka je ka sa cikin tukunya ka ci ka ji daɗi don kai aka halicce ta kai kuma Allah ce wasu sana'atuka li nafsi kai na halice ka ne don kai na ka bautata mini to sai ka zo ka je ka ɗaukan makanka abin da ya fi ƙarfinka tun daga annabi adam har ana da ƙasa kowa ya zo ya tarar da duniyan nan ne kowa ya zo ya tarar da abin da yake bukata ne ba da shi aka yi shawara aka halicci masa wannan ba abinci dai ka zo ka tarar da shi ne zaka ci ka bari ka tafi ruwa ka zo ka tarar da ruwa ne zaka sha ka gaji ka tafi iska zaka zo ka zo ka tarar da iska ne kullun tun da aka halici duniya wannan abubuwan ke kai kawo ba ran da suka taba tsayawa ko an taba tashi aka waye gari ba ruwan da za a sha ba iskar da za a sha ku to sa'an nan kuma saboda adalcin da Allah ya maka abu guda uku su ne rayuwa iska ruwa abinci abinci shine muhimmancinsa ya kasa da wa'ancan abubuwan abinci dan adam zai iya rayuwa kwana arba'in baya cin komai sai ya sha ruwa amma ba zai mutu ba ruwa kuma fa mutum zai iya kwana uku bai sha ruwa bai zauna lafiya an fahimta abin da ya fi muhimmanci iska na biyu ruwa na uku shine abinci an fahimta to Allah maraukin sarki saboda adalci shi da tausaya maka da yake shi ya halicce ka sai ya sa iska da ba za ka iya rabuwa da ita sakan ɗaya ba sai Allah ya rike wannan da ya rike shi a wajensa shi ke tace iska da a ce iskan da muke shaka Kaduna za ta ce ko Port Harcourt ko iskan da muke shaka kwanan singa za a je a sau ko ina za a je a sau kafin su yi fushi su ɓoye su zai su yi mitin su yadda kowa ya mutu sai Allah ya rike abin shi shi kaɗai ke rike da iska kowa kuma kowa duk ɗaya yake a wajen shakar iska adalcin Allah ke muhimmanci na biyu ruwa sai Allah ya sa ruwa yana da yalwa amma ba kaman abinci ba yana da yalwa fiye da abinci an fahimta amma ba kaman iska ba saboda za ka zaka wanda ya zauna kwana arba'in shi mamman nasu dina albani Allah jikin shi sai da ya zauna maka kwana arba'in yana shan ruwan zamzam baya cin komai kuma ya rayu to mutum zai yi rayuwa kwana arba'in yana shan ruwa zai rayu da wahala ba wahala zai rayu an fahimta amma iska minti arba'in za ka iya ba zai yi ba to sa'an nan sai abinci abinci shi ne Allah ya sa za ka yi rayuwa ba abinci kwana uku kwana nawa kwana bakwai kwana goma to sai Allah ya sa abincin ya mallaka ma mutane bai mallaka musu iska ba shi yasa duk abin da za su yi tsanani su je su yi mitin a kama su abada a yi menene kowa zai ci abinci ba wanda zai mutu da yunwa insha Allah ana fahimta to adalci na Allah kenan abin da kake bukata Allah ya tanadar maka kafin ya halicce ka ya tanar ma duk abin da kake bukata kafin kai ka zo duniya ko da kai aka shawara aka ce wannan miyan kuka za a sha wannan shinkafa wannan kaza da kaza da kaza ina aka samu ina aka samu sunan shinkafa ina aka samu sunan tuwo ina aka samu sunan masara ina aka samu sunan gero ba mun gara bane wajen iyayen mu ba eh iyayen mu suka gara wajen wa su ma suka gaji wajen wa su ma wajen wa sai a je a ce wa allama adam al-asma'a kullaha har sai an jingina ga annabi adam sai wa allama adam al-asma'a kullaha kaman yadda ka sani cewa kai din nan kana da alaka da maniyin da aka haife ka da shi mahaifinka yana da shi ma ya gada ne wajen shi ma ya ga har zuwa annabi adam don da an samu wani dodon manin ya mutu ba za a haifi ɗaɗa ba yana da alaka har ya je ya tuke can haka sunan wayannan abubuwa haka wannan abinci ina aka samu wannan na tashi na tarar da gidan ana aka ce sunan shi kenan su waye faɗa musu shi ma wajen iyayensa shi waye faɗa mishi wajen iyayensa a tafi a tafi a tafi sai a tuke wajen wa to shi kuma annabi adam ina ka sani yace wa'allama adama al-asma'a kullaha tun daga nan abu ya taho yana tafiya ba ka da alaka a cikin samar da wannan abin da aka ce ka bautata ma Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa inna Allah huwa ar-razzaq yace inna Allah inna harfu tawkid wa nasb Allah ismu inna mansubun ala ta'zim huwa ar-razzaq Allah shi ne mai azurtawa sai sa sai kawo tauki inna Allah arrazzaq sai ce huwa shi ne mai azurtawa ba wanda zai yi sai azurta ka sai dai baka kuɗi ko ya baka abin da ya sauka amma ya sa ka samu arziki Allah shi ke bada arziki an fahimta shi sa kada ka yi sakaci da imaninka ko addininka ba wanda zai iya sa ka zama mai arziki Allah kaɗai shi ne yake ɗaukar siffarsa ya ba mutum amma duk wani da ka sani ba zai iya ɗaukar kana wadata mai kuɗin garin ko sarkin garin ko masu za su iya su sa baka siffar wadata kai ma ka zama mawadaci sai dai su baka kuɗi ka je ka kashe gobe ka zo ka miƙa hannu ba ka bane ba sai dai ka je su karantar da kai malaman ka ko waye zai isa ka zama malami Allah shine zai baka siffarsa shi ne zai baka arzikin ya ga dama amma duk wanda zai baka kudi zai baka kudi zai baka ko ba kudi zai baka ba kudi zai baka can yi gobe ka dawo amma arziki Allah shi ce inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin duk wani wanda ka sani shi ma marzukun ne kamar yadda kake Allah shine ar-razzaq to aka ce sai ka bautata wa Allah abinda Allah ke so ka bautata mishi ya halitta ma komai da abinci da yalwan abinci kullum muna faɗa duk abin da ka zo ka zo ne ka tarar kuma za ka iya cinka ka tafi ka bar shi ko da kama ka fara cin tuwo da kama ka fara cin shinkafa da kama ka fara cin masara mun zo mun tarar da suna ci suna nomawa mu ma za mu ci iya abin da za mu ci mu tafi mu bar shi kaman ba a taba ba tun da Allah halicci duniya ake shan ruwa ruwa ya kare tun da Allah halicci duniya ake cin abinci abinci ya kare kowa kuma da irin abincin kasansu da irin abincin garinsu in aka waye gari duniyar nan da halittar da Allah halicce su ya ba su abinci ya ba su iska su sheka ya ba su ruwa su sha ya ba su abinci su ci banda Allah waye arraza to shi yasa aka ce kada ka kuskura ka bar zuciyarka ta kauce ta koma wani wuri wallahi tallahi zaka sha wahala zaka sha wahala rashin karfin imani shi yasa kana kallon kake kallon wa'ansu ai kasashen da suka ci gaba au turawa wallahi bature ya fi ka shan wahalar rayuwar nan ya fi ka wahala a cikin rayuwar nan kowane ne kuma shi ba haka bane ba me yasa ya fi ka shan wahala me yasa saboda ina ne ake me ina ne a wace tasha ake jin daɗin rayuwa ba haka bane ba ba tashar kenan ba sai Allah maraukin sarki ya kawo ka'ida allazina amanu ba a ce allazina kafaru ba fa wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu na samun nutsuwa da tuna Allah da ambaton Allah ala ku kasa kunne ku ji bi zikirin lahi tatma innul kulu ambaton Allah shi ke sa nutsuwa a cikin zuciya da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa wallahi tsohuwa da ke gida kakanka ko kakata ko kakumine ne ta fi bature jin daɗin rayuwar nan za ta yi sallah asuba a sha koko a ci goro ko ba a ci ba an jima a tashi a yi sallah mai walha ana jira a zahar a yi gobe a yi ana jira a je ina lahira a samu mai to ba baturen da ke da wannan tunani a cikin zuciyarsa ba lahira cikin tsarinsu inna ma hadhihi alhayatu dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr to duk wanda ke da wannan aqidai yaushe zai ji dadin rayuwa bai san ina muka fito bai sani ba me muka zo yi bai sani ba ina za mu koma bai sani ba yaushe zai ji dadin rayuwa wallahi sun fi kowa samun tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da rashin jin daɗin rayuwa duk abin da suka yi sun yi shi su rasa ina daɗin rayuwa yake mene ne daɗin rayuwa ba sani ba shekaru hamsin baya akwai turawa da suka fito daga duniya suka zo daga garin su kasashen suka zo afirka sun zo nan lagos sun zo ghana sun zo ko ina ana ce da su hippies duk wanda ya san su ya san su birgizai gashi ko ina suna tafiya ba kafa ba takalmi wai sun yi yaji da rayuwa kuma da gaske su suka yaji da rayuwa duk abin da muke so mun yi har yanzu akwai wani abu mun kasa fahimtar me yake damun mu sun ci naman halal sun ci haramun sun sha giya sun yi kashe-kashe akwai mace da take mijinta biliyoniya ita ma ta ce ita ba abin da take shawa ka je kamar aje a yi daba a kashe mutum a sha jini shi abin da ke ranta kenan yana jin daɗin rayuwa suka ce duk abin da muke so mun gwada mun gani sun yi fasikanci sun yi zina sun yi liwati sun yi shakkiyanci sun ci halal sun ci bata sun ci zuma sun duk abin da za a ba zuciyar an bashi har yanzu akwai wata matsala da take ɗaure musu kai sun kasa fahimtar ta mecece ina take me wannan ba sani ba to shine suka ce rayuwar nan ba ta da ma'ana an yi fushi an yaji da rayuwa suka shigo muna suka shigo ko ina suna tafiya ba wanka ba me ba takalmi ba ana tafiya lafiya sai ce to me zamu yi mun yaji rayuwar ba mu san mun kasa fahimtar ta duk abin da muke so mun yi kuma har yanzu hankalinmu bai kwanta ba to wace irin rayuwa kenan kana yin abin da kake so ne don hankalinka ya kwanta to kayi har ka gaji hankalinka bai kwanta ba to me amfanin wannan rayuwa sun tara dukiya sun tara kuɗi sun tara duk abin da za su tara sun tara kuma kai ne kake ganin suna jin daɗi har babban kasar duniya ba wanda ya kai ta cin bashi bature duka ba shi da aƙida sai tattalin arziki duk abin da zai economic tattalin arziki tattalin arziki ba abin da zai don ya je lahira ya samu yasa iyakacin su wannan duniya kuma sun fi kowa shiga basu suka da talauci da menene da menene da menene kai kuma Allah ya rufa ma asiri tsohuwa za ta tashi ba ta yi karatu ba boko ba menene da menene amma akwai imani zuciyarta za ta yi sallan asuba tana jiran walha ta yi tana jiran azahar ta yi tana jiran la'asar ta yi magaruba lisha da je ta kwanta gobe kuma haka iya rayuwar kenan don ta wuce lokacin kuma da za ta ji daɗin rayuwa kuruciya ya wuce ta kai shekara tamanin saba'in lokacin da suke cikin kuruciya sun ga ce rayuwa ba abin da take jira yanzu sai mutuwa tana jiran in ta mutu Allah zai sa ta aljanna wannan tunanan shine yake ɗauke mata wahalar rayuwa bature ba shi da wannan rayuwa to Allah madaukakin sarki mun roke ka don girman zatinka ya Allah ka tabbatar da imanin mu ya Allah muna rokonka wannan fitintinu da ke faruwa Najeriya a Sokoto a Borno a menene Zamfara da Katsina da Kaduna da Jos da Taraba da duk Kaduna da duk kasashen Najeriya ya Allah ka dauke mana wannan hali da ake ciki mara daɗi Allah ka musanya mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ka farfado da kasuwanci a wannan ƙasa mai albarka Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci da sana'o'i da noma da komai Allah ka ba mu damuna mai albarka ka sa albarka a cikin abinci dangogin masifu cututtuka kaka za mu yi hasara talauci bakin ciki ta gayyara kamannu Allah ka kiyaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abinda lafiya za ta bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore mana Allah ka sa a yi zaben nan lafiya a gama lafiya ya Allah mu babu da jayayya da kai ya Allah tun fil azal ka san wanda zai zo ya zamo jira ake ya bayyana mu ba mu sani ba to Allah ba za mu ja da kai ba abinda muke rokonka ya Allah duk wanda zaka kawo ka sa a zauna lafiya ka ba mu lafiya da zama lafiya wanda bai sani ba shine makhluki amma yanzu Allah bai san wa zai zo ba wayayi Allah shi yayi to shi samu ba za mu jayayya da ga wanda kake so sai Allah ya ba wannan ka ja da Allah ga wanda kake so sai Allah ba wannan kaza da Allah to abinda muke roƙo Allah madaukakin sarki duk wanda zaka baiwa Allah ka sa ya tausaya mana Allah ka sa a zauna lafiya ka kiyaye jinin dan adam baki daya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم